الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأن كراتوني دمكي قباتروا أتكل التافن تناسق الضرر في تناسب السور نإمام السيوطي وأن مناهد أشكم ودا واتو الدراسة العددية والموضوعية باختصار za mu tashi ne a farkon suratu tur kafin mu shiga cikin suratu tur akwai wani dan takaitaccen bayani da ya kamata mu yi sannan sai mu shiga cikin karatu shine cewa da muka zo mun kawo cewa imamu suyuti watakila ba a kawo suratu kafin ba ko mantuwa ne yayi koko masu rubuta littafin ne suka manta to sai kuma Allah ya sa ina da wata taba'a asraru tartibi suwaril qur'an wanda shi ta nasu kudurar kimiyya sun kasanya ma haka an gani ko ba sunan da abin nan ba ko kuma sunan shi ne abin nan to na duba a cikinsa sai ni gade har yanzu can ma babu suratu wato qaf daga suratul qital suratul muhammad sai suratul fathi sai suratul hujurat sai zariyat idan ba a kawo qaf ba ma ko anan wannan yake nuna kenan cikin littafin ga alamun babu suratul qaf ko dai bai kawo ta ba ko kuma dama ya ƙetare ta an gane ko? wallahu ta'ala alam to za mu tashi ne a farkon suratul tur bi idnillahi ta'ala suratul tur a cikin addirasal adadiyyar mawdu'iyya da muke farawa da ita suratul tur makkiya ce sannan kuma dalilin samata suna suratul tur za mu ga kalmatul tur ma ita ce wato cikin aya ta farko ta zuwa tur wa kitabin mastur wadda tana nufin wato dutse kenan to wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur inji Allah adadin ayoyinta tana da ayoyi 47 a cikin adadi al-madani al-awwal wath-thani wal-makki kuma sannan tana da aya 48 a cikin adad al-basri sannan tana da aya 49 a cikin al'adad ashami wal kufi muna yawan maimaita faɗa cewa ba shi ke nuna ayoyin ba ƙari ne ko ragi a inda wani ya ɗauka matsayin gwakafi wani ya ɗauke shi matsayin aya adadin haruffanta tana da harufi 1293 1293 adadin haruffanta kenan surutu tur sannan adadin kalmominta tana da kalmomi wato 312 amma ba a sa harufa ciki kamar su isu fi su ila abdullah tayyar ya ce fi ha nasikhun wa mansukh a cikinta akwai ayar da ta shafi hukuncin waɗansu ayoyi ko kuma wasu ayoyin da sun ka shafi tun da ba dole bane sai aya ɗaya wa mansukh kuma akwai waɗanda aka shafi wanda wannan yana buƙatar tahqiqi kwarai da gaske shin ma'anar amin yake nufi ko kuma ma'anar khas da yake makiya ce dai za mu iya cewa kenan ayoyin da sun ka misali suke nuna kada a yaƙi na makiya suna da a cewa an shafi sun da an ce a yaƙi wa in kana wannan dai zai bukatar sai an yi bincike kwarai da gaske amma ya fi fito a ma'an al'am kina ana iya samun nasikh wal mansukh da mutlaq wal muqayyad da al'am da al khas at-tartib al mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani in an lissafa ita ce sura ta 52 in an fara lissafi daga sama at-tartib nuzuli tartibin ta kuma na sauka a cikin al'itƙar fi ulumin ƙur'an an kawo ta sura ta 75 abdullah tsayyar cikin ayatul mutashabihatul alfaz ya kawo ta sura ta 76 sun ka ce nazalat ba'da surati nuh ta sabka bayan suratu nuh ma'ana kenan suratu nuh ta riga ta sauka wa qabla suratul mu'minun wa qabla suratul mu'minun kenan ta sabka gabanin suratul mu'minun kenan suratul mu'minun ta sabka ne bayan ta wannan shine ad-dirasa العددية الموضوعية باختصار ودتشا في سورة الطور إمام السيوطي أتكن تناسق الدرر يتشي أقول إنا تشيوا وجه وضعها فسكر دتسا ko dalilin da yasa aka dora ta ba'da dhariyat ita suratul tur aka ta bayan dhariyat tashabuhuhuma wato shine cewa sun yi kamanceceniya fil matla wajen matla farko kenan wal maqta da kuma al maqta maqta yana iya daukar wato karshe kenan yana ɗaukar karshe amma wani lokaci an ce makta wasu wani yanki na ayoyi ko wani yanki na aya amma wani lokaci ana nufin karshen sura dan mu gane da kyau daga qata'ana shine yankewa matla kuma daga tala'ana shine wato bulluwa salamun hiya hatta matla'il fajr kullum minhuma fa inna fi fa inna fi matla'i kullum minhuma sifatu halil muttaqina kowace daga cikin su a cikin farko farkonta an yi bayanin halin masu tsoron Allah bi qaulihi innal muttaqina fi jannatin ko ba ka dan bane a cikin suratu tur innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum ita ko cikin suratu dhariyat innal muttaqina fi jannatin wa uyun an gane ko yawwa eh kenan akwai bambanci wajen karshe karshe wa fi maqta'i kullin minhuma a karshen kowace daga cikin su sifatu halil kuffar an faɗi halin kafirai bi qawlihi fi tilka fawailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun an gane ko can kuma cikin suratul tur ya ce falladina am yuriduna kaida falladina kafaru humul makidun ina fata an fahimci to wannan abin da ya kawo kenan a takaice duk da yake ana iya samun waɗansu abubuwa suratul tur makkiya ce suratul zariyat makkiya ce suratul zariyat ta bude da rantsuwa an gane ko wa zariyati zarwa ita ma suratul tur ta bude da rantsuwa wa tur wa kitabin mastur ina fata ana fahimta ta yawwa to wannan kenan kuma daga ciki abin da ya kamata muna iya karawa a cikin suratu zariyat Allah ya kawo zancen azabar da za a yi makafirai don ya ce wa inna lilladina zalamu fa inna lilladina zalamu dhanbun mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun ko ba kadan bane suna da azaba wadda za a yi musu kada su yi gaugawa ina fata an fahimce ni fawailun lilladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun bani ya tabbata gare su ga irin da aka yi musu alƙawari to daga nan kuma sai an kai rantsuwa wa turi wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bahril masjur was saqfil marfu inna azaba rabbika lawaqi' sai an kai zancen azabar da za ta tabbatu a kansu ina fata an fahimce ni sai ta zama to wannan tashabuh din ya fi zamantowa kusa kusa wallahu ta'ala alam eh an gani ko yawwa to sai mu je a gaba sai suratul najm an gani ko na'am kira ayatu tur fa inna lil ladina zalamu riba wa inna lil ladina wa inna lil ladina zalamu adaban duna dhalika yana cikin suratul tur fa inna lil ladina zalamu dafa'un ni dhanuba mithla dhanubi ashabihim wallahu ta'ala alam suratul annajmi ita ce sura ta gaba a cikin dirasal adadiyyar mawdu'iyya dalilin samun suna suratul najmi shine ta ta bude aya ta farko ta zo da kalima ta annajm wan najmi idha hawa Allah ya rantsuwa da tauraro idha hawa suka ce idan ya boyu ko kuma idha hawa idan ya fado aka halbi yulan wuta da take hitowa wanda ake halbin kafirai da shi an gane ko yawwa suratul najmi makkiya ce an gari ko ta sauka a makka adadin ayoyinta tana da ayoyi 62 a adadin kufi sannan kuma tana da aya 61 a lissafin sauran adadudin waɗanda ba a kawo ba kenan kufi shi kaɗai ne bambanta da sauran adadin haruffa tana da harafi 1,405 sannan adadin kalimominta tana da kalima 359 an gane ko 359 amma ba a hankalta ma irin su wawun irin su fi irin su ila abdullah tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz yace fiha fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da aka shafe su walaysa fiha nasikhun amma cikin ta babu wata ayar ta shafe hukuncin wata aya fa la ayyati hal dai wannan muna faɗi shi ne saboda buƙatar tahqiqi tana yiwa yana nufin ayoyin da suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai fa a'rid an manta walla an dhikrina sai ce an shafe su wadansu malamai su ce ba shafe suna an kai ba can wancan lokaci an ce ya kauda kai har zuwa lokacin da Allah zai yi umarni kira wannan ba naskhuna ba fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri sai an nuna musu lokacin zai su wasu malamai haka suka ci naz at-tartib al-mushafi tartibin jerinta na surorin al-qur'ani ita ce sura ta 52 an fara lissafi daga sama sannan kuma a tartibin nuzuli tartibin ta na sauka a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ita ce sura ta saba'in da biyar abdullah tayyar kuma cikin ayatul mutabihatul alfaz ya kawo ta sura ta saba'in da shida da sauka nazalat um, afwan at-tartibul mushafi afwan wato tartibin mushaf na suratul najmi ita ce ta hamsin da uku an gane ko ba ta hamsin da biyu ba wancan na tur ne ita ce ta hamsin da uku da sabka sannan tartibinta na tartibul mushafi tartibinta na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta hamsin da uku wata tartibin nuzuli tartibinta na sauka al'itkan fi ulumin kur'an da abdullahi tayyar sun kata sura ta ashirin da uku da sabka babu saɓani tsakankaninsu nazalat ba da suratul ikhlas ta sabka bayan suratul ikhlas ita ce kulhu wallahu ahad wa qabla surati abasa ko suratul a'ma kinan ta sabka kafin suratul a'ma ko abasa an gane ko to sannan wannan shine takaitaccen bayani game da abin da ya shafi wato suratu an-najmi a cikin littafin tanasuq ad-durar fi tanasubi suwar imam suyuti yace suratul najmi aqulu ina cewa wajhu wad'iha fuska koko dalilin da yasa aka dora ta ba'da tur bayan suratul tur yace annaha shadidatul munasaba sadisul munasibatu laha ta dace da ita kwarai da gaske fa inna tur domin suratul tur khutimat bi qawlihi an kare ta da fadar Allah wa idbaran nujum an gane ko kenan fasabbih bihamdi rabbika wa in yaraw kisfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun markum fadhahum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa lahum yunsarun wa inna lil ladhina zalamu 'adaban duna dhalika walakinna aktharahum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayuna wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbih wa idbara an-nujum sai an kai dan can abota ma Allah bayan juyawar tauraru ko kuma faduwa su kenan yana iya daukar idbar kenan lokacin sallar asuba waftitahi waftutihat hadhihi an bude wannan ko waftatahat hadhihi wannan ta bude bi qaulihi da fadar Allah wan najmi idha hawa ko baka nan bane an kai nan tsara tauraro kenan zancin juyawar tauraro da kuma tauraro haduwa shi an zancin tauraro dai na akai kenan kaga akwai munasaba mun gane ko yawwa eh ya koyi ko kuma lokacin da ya kwado lokacin da an ka halbo shi haske wutan nan da abin nan yula wa wajhun akhar yace kuma akwai wata fuska ta daban anna tur ita suratu tur dhukira fiha dhurriyatul dhukira fiha dhurriyatul mu'minin Allah ya ambaci zurriyan mu'minai wa annahum taba'un li abaihim kenan su suna matsayin hukuncin su zai bi hukuncin iyayensu eh idan su iyayen sun yi imani da ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum yace to wa hadhihi fiha dhikru dhurriyyatil yahud wannan kuma an ambaci dhurriyyat yahudawa fi qawlihi huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard ina fata an fahimce ni dhurriyyatul yahud kenan ta yahudawa to mai tahqiq wannan littafi da yazo wannan number 3 sai ce bal fiha dhikru lidhurriyyati kulli kafirin nan a akwai zancen zuriya ko ne kafiri ba yahudu ba kadai hina istakhraja Allah zurriyata adam min sulbihi lokacin da Allah ya fitar da zurriya annabi adam daga tsotsonsa shine sulb wa qassamahum fariqain yarraba su gida biyu fariqan lil janna wata jama'a ta aljanna wa fariqan lis sa'ir wata jama'a ta wuta yace ibnu kathir kadiba cikin tafsirin ibnu kathir karkashin wannan aya kenan dai an yi zancen zurriyar mu'minnai nan kuma an zo an yi zancen zurriyar kowa da kowa kenan sai an ka kaddama khas sannan sai aka kawo a'am an gane ko kuma wannan munasaba ce domin wani lokaci ana kaddama am sannan a kawo khas wani lokaci aka kaddama khas sannan a kawo am lili ihtimam bihi saboda zurriyan mu'minnai nan me yasa an ka kaddama khas to akan am nan da malaman balaga da usulul fiqh suke tattaunawa sai a ce saboda khas kin yahi muhimmanci ina fata ana fahimta zurriyan mu'minnai ta fi muhimmanci ina fata an fahimta wannan ne to ya ce to kuma walamma qala hunalika lokacin da Allah ce fil mu'minina a cikin sha'anin mu'minnai alhaqna bihim dhurriyyatahum za mu rishikar da dhurriyyar su tare da su wa ma alatnahum bamu rage musu ba su mu'minnai min amalihim na daga aikin su min shay'in wani abu ai ma naqasnal aba yace abin da kini ba mu tauye ma iyaye ba ko mu rage musu bima a atainal banina na daga abin da muka ba ƴaƴa ma a naf'ihim tare da cewa sun amfana bima amila aba'uhum game da abin da iyayen sun ka aikata idan ɗa yana bene na uku baban shi yana bene na goma sai Allah ya dauki dan ya kai shi bene na goma tare da baban shi shi yasa ma mu'tazila da sun kai inkarin ceto sai sun ce to wanga ceto Qur'ani ya tabbatar da shi akwai shi tunda an cece shi an yi sama da shi shi kadai da sun kai da shi mu'tazila ba qala huna sai Allah ce fi sifatil kuffari a cikin sifar kafirai au banil kuffar ko ko ƴaƴan kafirai wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da komai sai abin da aikata khilafa ma zikira fil mu'minina as-sighar sabani abin da an ka faɗa ga muminai kanana kenan ɗiyan muminai tun suna kanana in sun mutu ko abin da ya kama da haka dan gane ko yawwa kenan nan gakka sa tsammanin su ma kafiran misali ƴaƴansu za a kai su wuta ne saboda aikin da iyayensu sun ka aikata ko ko misali mutum da bawa da ɗa idan suna wuta uba yana mataki na sama sai a ɗauki ɗanshi a kai saboda shi ma babban shi kafiri na to sai wannan ayat ta kore wannan fahimta ba sani ko mun fahimta ba wa Allah yasa insani illa ma sa yace wa hadha wajhun wannan fuska ce bayyinu wadda take bayyane badi'un fil munasabati wato tana nuna kwarewa a cikin dacewa min wa min wadi tadat tana daga cikin ruwahi na ilimi wanda yake nuna kishiyoyin al'amura wadi wadi ai shine ruwahi attadad kuma shine kisantaka kenan tana nuna suna kisantaka juna fa yawwa malam bello in ba haka nan ba ai abin ba gane shi za a yi ba sura ta gaba sai suratul qamar suratul qamar sura ce makkiya dalilin kuma abin nan sabata suna suratul qamar kalimar qamar ta zo a cikin aya ta farko a cikin ta iqtarabatis sa'atu wanshakkal kamar wanda tsagewar wata abu ne wanda tun wancan lokaci ya faru amma yanzu turawa cikin abin gana suka ce cikin na'urinsu sun in ya hange sun gano akwai inda wata ya tsagi to mu ko sun haɗi ko ba su haɗi ba tun da Allah ya haɗi magana ta ƙashi eh babu romu da abin da ya saura makkiya ce ta sauka a makka adadin ayoyinta ayoyi ne hamsin da biyar ban cimma wani saɓani ba iya bincike na adadin haruffanta tana da harafi dubu ɗaya da 438 suratul kamar kenan 1438 1438 adadin kalmominta kuma tana da kalma 342 amma ba a sawa su wawun ko fi ko ila ciki abdullah tayyar ya ce fiha mansukun a cikinta akwai wanda an ka shafe hukuncin sa walaysa fiha nasikhun amma babu wata ayar shafe hukuncin wata wanda dole wannan dai na bukatar bincike mun ce sai da a dauke shi bi ma'anal am muna yawan maimaita wannan الترتيب المصحفي ترتيب المصحفي نجير سورة القرآن إن أن أقول لك سمع إتتي سورة همسين دهو والنزولي ترتيب النزولي أتشن الإتقان في علوم القرآن دكما آيات المتشابهات الألفاظ نا الدكتور عبد الله الطيار سنكاو سورة 30 ده بكوي ده سوكا نزلت بعد سورة الطارق كده تا سوكا باين بعد bayan suratu tariq ta sabka kenan tariq ta riga ta sauka wa qabla surati sad sannan ta sabka gabanin suratu sad kenan ta riga suratu sad sabka wannan shine takaitaccen bayani game da suratu wato alqamar a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar suratul qamar a cikin tanasuqud durar imam suyuti yace aqulu ina cewa la yakhfa baya boyuwa ma fi tawali hataini surataini abin da ke cikin jeranta waɗannan surori tawali jerantuwa na waɗannan surori guda biyu min husnit tanasuki na kyakkyawan tanasuk haɗuwa fit tasmiyati a cikin suna lima bainan najmi wal qamari min al mulabasa domin alaƙar da akwai tsakanin najmi tauraro wal qamari da wata min al mulabasa na cewa mulabasa daga labisa na shine wato ka sanya sutura to mulabasa cuɗanyar juna ma'ana suna da alaƙa kenan wa nadhiruhu tamkan wannan tawali shamsu wal layl wad duha kamar yadda kuma surori suratu shamsi wa shamsi wa duhaha wal layl kuma da wal layl idha yaghsha wad duha da kuma wad duha an gane ko wa qablaha sannan kuma gaban gabaninta suratul fajri suratul fajri ma'ana ne kowa ya san akwai alaka tsakanin ash-shamsu dare shamsu rana wal layl da dare an gane ko domin lokacin da akwai rana ai babu dare sannan kuma wa duha da kuma suratul duha ita ko duha ai tana cikin lokacin da ba lokacin dare ba kenan kishe juna ne ba sani ko mun fahimta ba wa qablaha kuma gabaninta suratul fajr suratul fajr ta gabace su ina fata an fahimta to suratul fajr ita ko bata zo bayan abin nan ba kinan can bayanin zai zo zuwa gaba in yayi bayani kan suratul fajr wa wajhun akhar akwai wata fuska wa huwa shine cewa anna hadhihi sura wannan sura ba'da najmi bayan najmi kal a'rafi kamar dai suratul a'rafi take ba'da al'ami bayan an'am wa kasafat kamar yadda safat take ba'da yasin bayan yasin tunda abinda an'am ta kawo a dunkule shine suratul a'raf ta fayyace kam ahlakna min min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum to waɗannan kurun da anka halaka sai anka bayanin su a cikin a'raf haka cikin yasin sai yace alam yaro kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilaihim la yarji'una sai anka fassala bayanin su a cikin suratul safat yace fi annaha tafsilun li ahwalil umam al mushar ila ihlakihim kenan waɗannan kamar tafsili ne rarrabewa ne na halin al'ummomin da an kai ishara zuwa ga hallakar da su fi qaulihi a cikin fadar Allah hunaka inda Allah ya ce wa annahu ahlaka adani ula Allah shi hallaka adawa na farko kenan ba na biyu ba wa samuda da kuma samudawa fama abqa Allah bai bar ko guda ba sai yasa ce fama abqa sai shahi maf'ulun bihi fama abqa ahadan minhum kenan wa qauma nuhin min qablu an yi raga-raga da mutanen annabi nuhu gabanin waɗannan innahum kanu hum azlama wa atgha su suka fi zalunci kuma su suka yi dagawa domin su suka sunnanta shirka an gane ko da fito na fito da annabawa ta wannan fuska wal mu'tafikata da kuma mu'tafika shine wato mutanen annabi lut waɗanda an kira su mu'tafika ahwa Allah ya halakar da su mu'tafika daga afika ne afaka ya afiku shine an juyar da abu shi yasa an ka sanya ƙarya suna al-ifku to saboda garuruwan su an dauke su ja'alna aliha safil hasi an ka tawo su mu'tafika na'am an gadi ko na'am yawwa domin afaka ne an ka ƙara alif ya zama to ee tafaka sai ya zama to kamar qatala iqtatala mun gani ko yawwa birnin sadum in ji ƙara rawu yace sadum na'am wajen karkarin su gabascin duniya ne an gane ko mutanen lut wajen sadum ne garuruwansu ma ba a rayuwa a cikinsu yanzu don wuraren da an ka juyar da su har da ruwan wurin yanzu suna nan sun rikici haba mallam bello allah na yi ragaragar mutane ka teka rayuwar nan gudu akwai hatsari sura ta gaba sai suratul rahman ar-rahmanu allama al-qur'an ko ba haka nan bari suratul rahman makkiya ce an sanya mata suna suratul rahman saboda kalima ta farko da ta zo da ita a cikinta shine ar-rahman sunan Allah an gane ko sannan kuma wannan sura tana da adadin wato ayoyi 76 a adna basri na basra an gane ko to sannan kuma tana da aya da bakwai a adadi almadani al'awwal da athani da almakki sannan tana da aya saba'in da takwas a adad alkufi da ashami wannan shi ne abin da ya shafi ayoyin wannan sura sannan wannan sura tana da adadin haruffanta tana da harafi biyar sannan kuma adadin kalimominta wato tana da kalima uku da hamsin. wato da da biyu kenan amma ba a sa harufa irin su fi da ila an gane ko abdullah tayyar yace fiha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai nasikh kuma akwai mansukh an gane ko akwai wanda ya shafi kuma akwai wanda an ka shafi wanda na buƙatar tahqiqi ko kuma a doke shi da ma'anar am shine kina am da khas da su iya shigowa da mutlaq da muqayyad da kuma nasikh wal mansukh fil ahkam da yake galibin surori makiya babu wasu ahkama a cikin su an gane ko tartibin ta a tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta hamsin da biyar da sauka wa tartibun nuzuli tartibin ta tartibul mushafi na jerin surorin alkur'ani wa tartibun nuzuli tartibi na sauka shine a cikin al-itqan da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na ad-doktor abdullah tayyar ita ce sura wato ta 98 da sauka amma akwai wata riwaya kuma ta daban shine cewa ita ce sura ta 97 da sabka an gani ko to sun ka ce abin nan sun ka ce nazalat kenan ta sabka ne saboda kafirai sun ce wa man rahman an gani ko wa idan qila lahum usjudu qalu wa man rahman kenan wannan yana nuna cewa ta sauka ne bayan suratul furqan tunda cikin furqan an ka ce wa idza qila musdulur rahmani qalu wa man rahman to tunda sun yi tambaya ar-rahman kin sai an ka fara da ar-rahmanu allama al-qur'an kiran da wannan ne malamai suke cewa bayan furqan ne ta sauka ina fata an fahimci ni yawwa wa ba'da ar-ra'd sun ka ce kuma ta sabka ne bayan suratul ra'd an gane ko kidan wata riwaya tana nuna cewa ta sabka ne ba'da ar-ra'd bayan suratul ra'ad wa qabla suratul insan kuma ta sabka kafin suratul insan kidan sai da ar-rahman ta sabka sannan suratul insan ta sabka to dan ba'd ba'd guda biyu ne in mun dauki ra'ayin wadanga tana yiwa ta sabka bayan furqan to bayan ra'ad kuma ha ya za a yi to akwai sabani shi yasa shin in yana buƙatar tahqiqi amma dai ra'ad wasu na ganin madaniya ce to kaga in madaniya ce kuma ita ga sura makiya ce ba a ce ko ta sauka bayanta an gane ko amma dai furqan ita makiya ce kenan ba abin mamaki bane ce ta sauka bayan furqan an gane ko wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne takaitaccen bayani game da suratul rahman a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya imamu suyuti yake cewa suratul rahman a cikin tanasuqud durar aqulu ina cewa lamma qala subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya ce fi akhiril qamar a ƙarshen suratul qamar bal sa'atu maw'iduhum qiyama ita ce lokacin da an wato an kai musu alƙawari wurin hada su was sa'atu ita ko qiyama adha ita an mafi rikitarwa daga adha ulun shine wayo wa amar ita ce ta hidaci ba a cewa amar wa amar duk harafi in yana da shadda in za a tsaya kai sai an bayyana shaddar ya zan harafi biyu amma da yawan masu karatun qur'ani sai an ce bali sa'atu adha bali sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar wa amar kenan wa amara ne a'a wa amar ita ce tafi wato daci yaqulu al insanu yawma idhin ayna al mafar ba ta ayna al mafar ina fata ku jini harafi mai shadda sai an danna shi amma bannar da mutane suke yi sai dai abinda hali ina fata an finci ila rabbika yawma idhin al mustaqar ba ta ila rabbika yawma idhin al mustaqar kaga an shafe ra'un guda mun gane ko sannan yace summa wasafa halal mujrimina sannan Allah ya siffanta halin mujrimai fi saqar a cikin wutar saqar da jin saqar ka san abin ba dadi wa halal muttaqina sannan kinan summa wasafa halal muttaqina sannan Allah ya siffanta halin masu tsoron Allah fi jannatin a cikin aljanna wa nahar da kuma koramu don ba korama guda ake nufi ba ya ce to fassala hadal ijmal sai Allah ya fayyace wannan abin da ya zo na bayani a dunkule fi hadhihi surati a cikin wannan sura ta suratul rahman a tamma tafsil mafi cikar rarrabewa ala tartibil waridi kamar yadda jerin ya zo alwarid ya zo kenan shine alwarid fil ijmali a dunkule kenan yadda abin ya zo a dunkule cikin suratul qamar sai kuma ya zo a fayyace jere haka a cikin suratu ar-rahman ya ce fa bada abi wasfi mararati sa'a sai Allah ya fara da bayanin ɗacin kiyama wal isharati ila idha'iha da kuma nuni zuwa ga idha'iha wato rikitarwarta an gane ko asalin addaha'u shine wayo da dubara thumma wasafa an-nara sannan Allah ya sifanta wuta wa ahlaha da mutanenta wal jannata kuma sannan ya sifanta aljanna wa ahlaha da mutanenta walidha qala fihim waliman khafa maqama rabbih jannatani wa dhalika huwa ainu taqwa ko ba karan bani khafa da taqwa ai tsoro ne maqama rabbih matsayin ubangijinsa ko ko maqama rabbih tsayuwarsa gaban ubangijinsa yana ɗauka abubuwa guda biyu an gane ko yawwa ko ya zamanto masdarun ne mudafin ilal fa'il makama rabbihi tsayuwar shugaban ubangiji kiran mutum shi zai tsayuwa an gane ko koko ya ji tsoron matsayin ubangijinsa jannata ne ya ce to walam ya kul allah bai ce ba liman amana wa ata'a allah bai ce ga wanda ya imani bai da'a saboda a samu waccan kalimar ta dace da zancen tsoro khafa da takwa au na hauhi litatawafaq al-alfaz saboda lafuzza su samu dacewa fi tafsili a cikin rarrabewa wal mufassal da abinda an ka rarrabe ko wal mufassil da wanda ya rarrabe ina fata an fahimce yace to wa urifa bi zalika da wannan za a sani anna hadhihi sura ita wannan sura bi asriha gaba ɗaya dinta sharhun tana sharhi ne li akhir surati allati qablaha ga surar da ta gabace ta falillahi alhamdu alama alhama kenan godiya ta tabbata ga Allah akan abinda yayi min na ilhama wa fahama Allah ya sanar da ni ya fahimtar da ni dan kaga dole ne mutum ya mai da ilimi zuwa ga Allah duk ni'imar da Allah ya maka mai da ta zuwa ga Allah ka bar alfahari ba wayonka bane ba dubarar ka bace ba don kahi mutane wayo bane ko don kana da wani wani abu kawai a ganin dama Allah ne duk abin da kake takama da shi to wai baka shi Allah to mina mina na kai ma Allah kuri da shi ko kai takama mina na za kai abin da ganin dama ubangiji ina fata ana fahimta ta yawwa na'am to suratul waqi'a suratul waqi'a dalilin sa mata suna suratul waqi'a ismul fa'il ne na waqa'a yaqa'u al waqi'atu kaman mace kenan suna ne sifa ce ta wadda tana iya zamantowa suna intaqalat min al wasfiyya ila al ismiyya ko ila al alamiyya suratul waqi'a ta fara da idza waqa'atil waqi'a kaga kenan kalmar ta zo a cikin surat sannan kuma adadin ayoyinta tana da ayoyi ne 96 a adadi wato alkufi sannan kuma tana da ayoyi 99 a sauran adadin na fata ana fahimta ta kenan sai ka iske akwai bambancin aya uku amma ba yana nufin ayoyin sun saba ba ne a'a wani inda ɗauka aya wani ya ɗauke shi matsayin wakafi muna maimaita wannan adadin haruffanta tana da harafi dubu ɗai da ɗari shidda da tis'in da biyu harafi dubu ɗai da ɗari shidda da tis'in da biyu ita suratul waƙi'a kenan harafi 1692 adadin kalmominta tana da kalma wato 379 an gane ko amma banda haruffa irin su wawun da fi da ila su ba a hada da su wajen lissafi abdullah tayyar ya ce fi ha nasikhun wa mansukh a cikin ta akwai aya da ta shafe kuma cikin wata aya akwai wanda kuma aka shafe wanda mun ce irin wannan sai dai a dauke shi bi ma'anal am yafi saboda galibin surori makkiya ba sa ma dauke da wani hukuncin bali an tala a ce fi ha nasikhun wa mansukh الترتيب المصحفي ترتيب تنجير wato surorin alkur'ani in an dauko daga sama ita ce sura ta 56 wa tartibun nuzuli tartibin ta kuma na sauka kamar yadda zo cikin al-itqan da kuma al-ayatul mutashabihatul alfaz na ad-doktor Abdul Tayyar ita ce sura ta 46 da sauka sun ka ce nazalat ba'da surati taha ta sabka bayan surati taha wa qabla surati shu'ara kafin kuma surati shu'ara wannan shi ne a takaice takaitaccen bayani game da wato abin nan addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar game da suratul waqi'a mai so zai iya komawa a cikin manya-manyan littattafai da tafsirai na tafsiri da kuma na ulumul qur'an ya diba babin suwar ya ga abin da malamai sun ka kawo ko ya diba cikin littafin basair zawi tamyiz na fairuz al-abadi da sauransu to madalla a cikin littafin ta nasu kuddurar sai imam suyuti ya ce suratul waqi'a suratul waqi'a aqulu ina cewa hadhihi sura wannan sura mutaakhiyatun tana yan uwantaka ma'ana tana da kamanceceniya kamar da dan uwa yake da kamanceceniya da dan uwansa ma suratul rahman tare da suratul rahman fi anna kullam minhuma dan saboda ta fuskar kowace daga cikin su fi wasfil qiyama ta sifanta qiyama wal وصف القيامة والجنة ده صفة الجنة والنار ده وتا وانظر كما كلا إلى اتصال قوله هنا وككلي حدور فقر الله سبحانه وتعالى هنا أن إذا وقعت الواقعة لأن التي إذا وقعت الواقعة بقوله هنا هناك ده إرم مغن ده الله يفتا أتن فإذا انشقت السماء لوكتين ده سما تساقي تو أي لوكتين ده سما تساقي نندي نندي إذا وقعت الواقعة yace wali hadar iktasara fi rahman ala dhikrin shiqaqi sama shi yasa ba a cikin ar-rahman sai yayi takaita iktasara kenan sai Allah ya takaita a cikin suratul rahman ala dhikrin shiqaqi sama akan tsagewar sama wa fil waqi'a amma a cikin waqi'a ala dhikri ala dhikri rajjil ard sai ya fadi girgizar kasa idan rujjatil ardu rajja fakanat surataini sai faka anna surataini ka ce dai waɗannan surori guda biyu litalazuhim litalazumihima saboda lazimtar juna da suka yi wattihadihima da haɗuwarsu ka ce suratun wahida kamar dai sura guda ce ina fata an fahimci to in ma ka diba cikin suratul haqa ai da ya kawo sai ce wan shaqqati samau fa hiya yawma idhin wahiya ka gani da ya kawo فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية kaga duka ga sunan sai an ka kawo su fa idan shaqqati samau fa kanat waratan kadihan kaga nan kuma cikin wannan sai an ka kawo shi wa shaqqati samau kuma ka dan bane sannan kuma nan cikin qiyama nan cikin abin nan cikin waqi'a kace idza waqa'atil waqi'a can ma cikin haqa sai an kace fa yawma idin waqa'atil waqi'a duk da yake inshiqaq shi ya gabata cikin suratul rahman sannan waqi'a ta zo a cikin suratul waqi'a amma a nan da yake cikin suratul haqa sai an ka kawo waqi'a sannan an ka kawo inshaqqatis sama duk da yake alwawu la tufidu tartib والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اصلين شي قياما ne wa sujjadan a ta fuskar aikatawa ina fata ana fahimta ta yace to wali hada saboda wannan ne a kasa sai ya juya ya sunkuyar inji malaman zauri fi tartibi a cikin tartibi fa zakara fi awwali hadhihi sura sai Allah ya ambata a farkon wannan sura ma zakarahu abinda ya ambace shi fi akhir tilka a ƙarshen waccan wa fi akhir hadhihi a ƙarshen wannan ma fi awwali tilka na farkon waccan kama asharat ilayhi fi kama ashartu ilayhi fi surati ali imran kamar da ni ishara a cikin suratul ali imran ma a suratul baqara tare da baqara yace faftataha sai Allah ya bude bi zikril qur'ani da ambaton alqur'ani an gane ko thumma zakara ash-shamsa wal qamar ko ba karan bane sannan ya ambaci rana da wata tunda ya ce ar-rahmanu allama al-qur'an ina fata na fahimta ta ثم الشمس يب... ثم ذكر الشمس سنة أمبتي رانا والقمر دوتا ثم ذكر النبات سنة أمبتي سيرو ثم خلق الإنسان سنة أمبتي حالة الدان أدم والجان دكما الجني من مارج من نار دقا يولا كو بلا توتا ثم صفة القيامة سنة أمبتي صفة في القيامة ثم صفة النار سنة صفة وتا ثم صفة الجنة سنة صفة الجنة وابتدأ هذه إتكو ونن سورة سورة الواقعة سيفارة بذكر القيامة sai fara da ambaton kiyama sun masifatal janna sanai ambaci aljanna sun masifatal nar sanai ambaci sifar wuta sun mahalkal insan sanai ambaci halittar dan adam sun nabat sanai halittar zancen halittar tsiro sun malma a sannan ruwa sun nar sannan wuta sun nujum sannan taurari walam yadhkurha fir rahmani kinan bai ambace ta ba a cikin suratul ar-rahman an gane ko thumman nujum ya ce bai ambace su ba da yake ya ce wa najimu wa shajaru ya sujudan to kaga ya ambace taurari ba sani kuma fahimta ba amma da yake waɗansu na cewa an najimu an gane ko shi ne iccen da yake yaɗo a ƙasa bai tashi sama wa shajaru da mai tashi sama shi yasa ci ba a ambaci an najimu ba muna ganewa don mu gane dalili kama lam yuzkar huna kama yadda ba a haɗi ba a nan kiran su suratul waqi'a ash-shamsa wal qamar kama lam yadhkur huna Allah bai ambata ba ash-shamsa wal qamar rana da wata thumma zakara al-qur'an sai ya ambaci al-qur'ani inda yace innahu la qur'anun karim fa kanat hadhihi sura wannan sura ta kasance kal muqabila li tilka kama mai fuskantar waccan ce abinda waccan ta kawo ita ko waccan abinda wannan ta jeranto wannan sai ta juyanta shi ta juya shi wa karaddil wa karaddil ajizi ala sadri shine abinda cikin ilimin balaga ake cima al'ajus al'ajus shine duwawu bayan mutum as-sadr kuma kirji gaba to idan an ka ce raddul ajiz ala as-sadri shine wato magana wadda za a fara da ita an gane ko a ƙarshe kuma sai a ƙari da irin wannan abin kinan abinda an ka bude da shi da shi an ka yi an ka karkare sai a kira shi raddul ajiz ala as-sadr ina fata ana fahimta ta wannan da ta zo ta bude an gane ko da abin da waccan ta zo da su jere wannan kuma sai ta ɗauke su sai ta juya su kenan kaga an yi raddul ajiz ala sadr mustalah ne balaghi kuma ana ganin cikin tafsiri da ulumul qur'an in ka diba cikin ka duba cikin littafin abin nan معجم البلاغة العربية نبدوي طبانا سيكا المصطلحات البلاغية سنن كديبا سكين مفاتيح التفسير نأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب سيكا اصطلاحات التفسير وانا لتفين لا دنبا سو دنبا ذولي بسو كان إذا أدوبا تند لتفن دا أنكي أو نفن سنة ديوا أما دي وانا دي تفين وانا سن تترو مسألو لما سيوا إن دالبي إلي ما ساميسو kahin Allah ya bai halin da zai sayan masu yawa kaga wannan zai taimaka mishi kwarai da gaske dan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zaman turiri Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sannan kuma tare da hada shi da addirasa al'adadiyyar mawdu'iyya a cikin wato abin nan bincike da aka gabatar suratul hadid sura ce wadda take abin nan an sanya mata suna suratul hadid saboda akwai kalima ta wa anzalnal hadid fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas a cikin ta sun ka ce suratul hadid ta sabka ne a Madina an gane ko yawwa to amma kuma kamar yadda malamai suke cewa ba laifi a samu ayoyi makiya a cikinta an gane ko sun rinja da cewa ta sabka wato a madina sannan kuma magana ta biyu ta sabka ne a makka akwai magana da cikin nuna cewa suratul hadid ta sabka ne a makka kenan suna da cikin surorin da an kai sabanin sabka su maka kuma sai dai abinda ake ciki za a ga kamar waɗansu suna kallon adadin ayoyi ko ko ayoyin sura waɗanda suka fara sauka ko ko waɗanda ayoyi suka fi yawa sai su waɗanda da wani bangare akan wani bangare ban sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimta idan muka duba imamu suyuti idan muka duba adadin ayoyinta tana da ayoyi 29 a cikin adadi na kufa alkufi walbasri sannan tana da ayoyi 28 a sauran adadi waɗanda ba a kawo ba kinan al'adad al-madani al-awwal wal'adad al-madani al-akhir wal'adad al-shami an gane ko yawwa dusu sun tafi akan wannan walmakki tunda ba a kawo shi ba shi ma kinan duka waɗannan sun ta yi cewa ayoyi 28 ne adadin haruffanta suratul hadid tana da harafi 2475 2475 adadin kalmominta tana da kalima 575 amma ba a sawa irin wawun ko fi ko ila kun gane ko? to in mun ce wawun muna nufin wawul atfi abdallah tsayyar ya ce fiha nasikun a cikinta akwai adda ta shafi hukuncin waɗansu wata aya kenan wala man suka fiha amma babu wanda an ka shafi wanda kuma wanda yana buƙatar tahqiqi kullum dai muna maimaitawa at-tartibul mushafi tartibin ta na mushaf na alqur'ani na jerin surorin alqur'ani an faro daga sama ita ce sura ta 57 da sabka wan nuzuli tartibin ta kuma na sabka ita ce wato a cikin al-itqan fi ulumul qur'ani ita ce sura ta 90 wato biyar amma cikin ayatul mutashabihatul alfaz na doktor abdul tayyar ita ce aya ta 94 da sauka sannan kuma sun ka ce nazalat ba'da zilzal an gane ko kinan ta sauka ba'da zilzal zilzal suna da suratu zalzala idan zulzilatil ardu zilzalaha an gane ko wa qabla suratul qital sannan ta sauka gabanin suratul qital gabanin suratul qital وقبل سورة القتال كوكم سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنا تاسف كقبال سورة محمد وهي التي يسميها سورة محمد غاشنا ما الربوتا شكنا تو أنا شديني تكتشم بياني قبل سورة الحديد الدراسة العددية والموضوعية سورة الحديد سورة الحديد أتشن تناسق الدرر يتي قال بعضهم ساشا ما لم ياتي وجه اتصالها fuskar dacewarta bil waƙi'a da waƙi'a annaha cewa ita qaddamat bi dhikri tasbihi an gane ko annaha qaddamat ta ta gabata bi dhikri tasbih da ambaton tasbihi ga Allah wa tilka ita ku waccan khutimat qaddamat kinan ta fara shi ne bi zikirin tasbihi ta fara da ambaton tasbihi wa tilka ita ko waccan wake ake nan yake nufi da tilka khutimat ta karkare ko khatamat khatamat ta karkare ko khutimat an karkare ta bil amri bihi da umarni shi domin ita ai abin da an ce fasabbih bismi rabbikal azim a cikin suratul abin nan alwaqi'a ita kuka sai an ka ce sabbaha lillahi shikenan na fata an fahimce ni qultu imamu suyuti sai ce ni ci kinan waccan ba magana shi ta ba ga magana shi wa tamamu hu cika shi anna awwal al hadid cewa farkon hadid waƙi'un mauƙi al'illa kamar yana matsayin za a ɗauke shi a matsayin illa ta umarni lil amri bihi da umarni da shi waka annahu qila ka ce dai kamar an ce fasabbih bismi rabbikal azim kai tasbihi tare da wato kai tasbihi da sunan ubangiji ka wanda yake mai girma sai an ka ce li annahu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard saboda abin da ke cikin samai da kasai yana ma Allah tasbihi kiran kai dan adam ko kai ko ba kai ba in baka cutar da Allah da wani abu eh kuma ko da duk halittun ma ba su yi ba Allah bai cutuwa da wani abu na fata an fahimce ni to balantana ma kuma gashi waɗanda gani sun fi ka yawa na fata an fahimce ni kuma Allah wadatacce na gabayinsa ban sani kuma ta fahimta ba shine mawqi'at ta'lil kenan mawqi'al illa ne muna ganewa ko sannan ita hadidi ta bude da sabbaha sabbaha lillahi ma fi samawati amma ita wal ard ni babu ma fi al ard an gane ko ita ko hashr ta bude sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard an gane ko sannan ita ko safi ita ma sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard an gane ko kinan su akwai wa ma wa ma sai dai su fi'ili madi ne suka bude da shi sannan ita ko jumu'a ta bude da fi'ili mudari yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al-ard haka suratul at-taghabun ita ma ta bude da fi'ili mudari yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al-ard to idan muka duba fi'ili mudari abin nan ne ita ko suratul a'la ta bude da fi'ili amri sabbih isma rabbikal a'la sai zama to dukkan fi'ilan da ake yi ta bude akwai sura ta bude da su sabbih kai tasbihi to da an kai umarnin nan sabbaha lillahi an yi ma Allah tasbihi fi ilmadina yusabbihu su ko suna nuna ana gayi kenan ko kai ko kakka yi a da an yi kuma za a ci gaba da shi domin fi ili mudari'i yufidu tajaddudu wa takrar wal istiqbal aidan eh mun gane ko to wannan shine munasabar da dai wato imam asyuti ka Allah ta'ala a'lam suran mu ta gaba sai suratul mujadala kenan surar jayayya ko almujadala matar da an kai jayayya da ita suratul mujadila in an kai madalun kasara matar da ta yi jayayya saboda kalma ta zo cikin ta qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka kaga tujadiluka fi ilina kenan masdar kin shi almujadala sannan kuma ana kiranta suratu qad sami'a tunda da shi ta bude qad sami Allahu qawlan lati ina fata an fahimci eh sannan kuma ana kiranta suratu al-zihar surar zihari kenan wadda ta yi ambaton zihari an gari ko adadin ayoyinta suratul mujadala ko mujadila tana da ayoyi ashirin da ɗaya a adadi almadani an gari ko sannan tana da ayoyi ashirin da biyu a adadi ashami sannan kuma a adadul basri da adadul kufi an gane ko kina 22 a shami da basri da kufi sannan adadin haruffanta tana da harafi 1991 an gane ko 1991 su ne adadin haruffan suratul mujadala sannan kuma adadin kuma kalimominta adadin kalimominta shi ne alkalimat kenan adadul kalimat su ne kalima 400 wato da 75 amma ba tare da an samu irin su wawun da fi da ila abdullahi tayyar ya ce fi hana sikun a cikinta akwai adada ta shafi hukuncin wata aya o mansukun kuma akwai da an ka shafi sai an yi tahqiqi ina fata an fahimci ni tunda akwai ayoyin zancen fa idh lam taf'alu wa taba Allahu alaikum an gane ko kenan sai a samu nasikhun wa mansukun cikin ta tunda ya an samu ayat da ta shafe wata cikin ta to kenan an samu nasikhun wa mansukh kaga wanga akwai dalili karar kai tsaye a gane ko idza ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna dina jawakum sadaqa yace at-tartibul mushafi tartibina mushaf an gane ko in muka duba kamar jerin surorin alqur'ani irin yadda suke a jere a cikin alqur'ani ita ce surata 58 والنزولي ترتيب تكما نسبكا أتم الإتقال في علوم القرآن إذا سورة تدري دبكوي دسوكا an gane ko a wajen abdullah tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz ita ce sura ta 105 nazalat ba'da suratul munafiqin ta sabka bayan suratul munafiqin an gane ko bayan ta sauka wa qabla suratul tahrim sannan ta sabka gabanin suratul tahrim kinin ta riga suratul tahrim sabka wannan shine bayani a takaice a cikin ad-dirasa al-adadiyya والموضوعية إن مكا قلت كل التافن تناسق الضرر في تناسب الصور imamu suyuti yace suratul mujadala ko suratul mujadila aqulu ina cewa lamma kana da ya kasance fi matla'il hadidi a farkon suratul hadid an gane ko eh zikru sifatihi aljalila an ambaci sunayen Allah aljalila masu daraja wa minha an gane ko daga cikin su al-zahir Allah shine al-zahir nasarari wanda yake na saman komai wal batin da kuma albatin wanda yake ya koyu an gane ko wa qala ta'ala kuma Allah yace a cikin suratul hadid har yanzu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzulu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum to iftataha sai Allah ya bude hadhihi ita ko wannan ita suratul mujadala kenan ko suratul mujadila annahu sami'a qawlal mujadila Allah ya ji abinda mujadila take faɗa mata wannan mai jayayya allati shakat ba shakkat na ba shakat ta kai ƙara ilaihi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi wali hadha yace dan saboda wannan ne qalat aisha aisha tace radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta hina nazalat lokacin da ta aya da ta sabka subhanalladhi wasi'a wato sam'uhu al-aswata sarki ya tabbata ga Allah wanda jin shi ya yalwaci dukkan sauti inni la fi nahiyatil bait tace ni ina cikin wani bangare na gida ko wani abin nan bari ko sashi la a'rifu ma taqulu ban san abin da take faɗa ba amma shi Allah ya jiya na fata an fice ni mai tahqiqi wannan littafi yace kadiba cikin abin nan number 1 akhrajahu al-bukhari fi at-tauhid kina imam bukhari ya kira shi a cikin wa ibn majah fi al-muqaddima ibn majah kawo shi a cikin muqaddima wa imam ahmad fi al-musnad wa ibn jarir fi at-tafsir kaga ya kawo masadir kin shi idan ka kate ka ta faɗin magana baka san inda an ka faɗe ta babu wani dalili ƙarshe ka zo a tambaye ka kasa kawo inda magana take da akwai wanda dama shi haka na ka jira ka faɗi wani abu wanda yake na kuskure ko ka faɗi abu baka san inda yake ba ko da gaskiya ne ya mace ka don ɗaya ya saka kai kuma ya tun da baka san inda yake ba an gane ko to kenan ayat da ya ce ya san abin da ke cikin sama da ƙasa a cikin hadidi to daga ciki wagga mujadala ai an yi ta ne a nan ƙasa to Allah ya san ta mun gane ko wa zukira ba'da zalika an ambata bayan haka qawluhu kenan an fadar Allah alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ko ba karan bane yace wa huwa tafsilun li qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum kaga nan ma'akum aina ma kuntum an kawo shi ne a dunkule ma'akum bi ilmihi kenan to sai fassala yadda ma'iyyat take alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim ala ayyati hal da sauransu yace to wa bi dhalika ta'rifu al-hikma da haka ne zaka ganin hikma fil fasli rarrabe wadda aka yi bai biha an ka raba ta bain alhadidi wal hashir kenan tsakanin alhadid da alhashir an gane ko kenan da an ka kawo mujadila tsakankanin su ba a sa wato hadidi ba kai tsaye an ka te zuwa ga hashir sai an ka ɗauko hadid an ka samu mujadila sannan an ka kawo hashir ma'a ta'akhihi ma fil iftitahi tare da cewa sun yi kamanceceniya bi sabbaha tunda kaga hadisi ta bude da sabbaha hashir ta bude da sabbaha kaga su kamata a hadu yace to amma saboda mujadala tana tafsirin wasu ayoyi ko wasu abubuwa da sun kazo cikin hadith shi yasa sai aka aka aka aka hada su ina fata ana fahimta ta muna ganewa ko yawwa sai mu je kidan zuwa ga wato gaba kenan to sannan kuma akwai wata munasaba wadda zamu iya karawa shine cewa li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadli wa anna al-fadla bi yadi Allah yutihi man yasha falala tana ga Allah yana bada ta ga wanda ya ga dama ko ba karan bane to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi falala ko da ahlul kitabi ba su su sai aka kawo kissar da ta faru gare shi da kuma waɗansu bayan Allah kuma da yadda Allah subhanahu wataala ya masa bayani ya bayyana falalar da yayi an kai masa fatawa bai san abin da zai ce ba Allah ya taimake shi wallahu ta'ala a'lam sura mu ta gaba sai suratul hashri a cikin addirasar adadiyyar mawdu'iyya sun kace suratul hashr dalilin sa mata suna suratul hashr domin kalma ta al-hashr ta zo an gane ko huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal al-hashr kadiba cikin tatimmatu adwa'ul bayan ya kawo maganganu daban-daban sheikh atiya salim dalibin sheikh muhammad al-amir shanqiti wanda ya karkare wannan littafin da sauran littafan tafsiri me ake nufi da al-hashr sannan ana kiranta suratu an-nadir yahudawa da sun ka zauna a madina domin kan su ne sha'anin su ne ta sauka adadin ayoyinta tana da ayoyi 24 ba mu ga wani sabani ba dai kan adadin ayoyinta a iya namu bincike adadin haruffanta kuma tana da harafi 1993 sannan adadin kalimominta tana da kalima 447 ba tare da sai an sa haruffa ba irin su wawun da fi da ila abdullah tayyar ya ce fi ha nasikhun a cikinta akwai ayat da ta shafi hukuncin wata aya kenan ya ce to wala mansuha amma babu wanda an ka shafi a cikinta wannan kuma ce dole sai an yi wato bayani ko a ɗauke shi akan ma'anar am wanda zai iya kawo a khasu da am za su shiga da kuma mutlaq wal muqayyad wallahu ta'ala a'lam at-tartibul mushafi tartibi na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 59 in ka ɗauko daga fatiha at-tartibun nuzuli tartibi na sauka kuma a cikin al-itqan fi ulumil qur'an an kawo ta sura ta 102 ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar an kawo ta sura ta 101 da sauka nazalat ba'da al-bayyina ta sabka bayan suratul bayyina an gane ko wato lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikeena munfakkina hatta ta'tihumul bayyina wa qabla surati an-nasr sannan ta sabka kafin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath to wannan shine a takaicen takaitawa wato abin da ya shafi wato suratul al-hashr cikin addirasa adadiyyar mawdu'iyya bi ikhtisar amma a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar imam suyuti yace akhiru suratul mujadala karshen suratul mujadala nazala fi man qatala aqriba'uhu ta sabka ne akan wanda ya kashe ɗan uwansa makusantan shi minas sahaba daga cikin sahabbai mana cikin sahabbai wanda sun kashe ɗan uwansu yawma badr ranar badr an gane ko ɗaya ne daga cikin asbabun nuzul sai ka koma cikin alistiab fi bayanin asbab an gane ko ba alistiab fi bayanin ashab fi bayanin asbab musu a ce ta asbabun nuzul da kuma almuharrar fi asbabin nuzulil qur'anil kari zaka ga dalilan saukarta wa awwalul hashri shi ko farkon hashr nazilun ya sabkani fi ghazwati bani nadir na yakin yahudan ake kira banu nadir wanda suka zauna madina وهي عقبها ita ko ta zo bayanta wa zalika nau'un min al-munasaba yace kuma nau'i ne na munasaba dacewa war rabtu da kuma kulla alaka ko da kulla kawanceceniya an gane ko domin yaki da yaki sai kamanceceniya yakar yan uwa da yakar yahudawa kuma wannan yake nuna maka cewa akwai dacewa sun fara yakar yan uwansu na jini sannan sun ka yaki yahudawa fadan daga cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam kabilanci na yayin da yanzu makka shikenan sai koriyar gudawa a madina amma da yanzu maka sai ce mata zan nuna anni fa'ilun bikum sun ka ce akhun karim ibn akhin karim sai ce idhabu fa antum tulqa to me yasa ba kawo zancen yakin badar ba me yasa ba kawo zancen yakin hunaini ba duk da larabawa ne akai su duk yakin yakin da an kai duk da larabawa ne akai su to su me yasa ba ba abin nan ba sannan su yahudawa naqadul ahad sun yanke sun warware alkawari sannan kuma Allah da kanshi yace huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabin diyarihim Allah ne ya fitar da su ma'ana da umurnin shi an kai da kuma sai amma mugu mugu na duk inda zai nemo banna sai ya nemo ta Allah kai mun tsaki an gane ko kenan wagga ta yi zancen yakin badar wagga ta yi zancen yakin banin nadir kenan da yaki da yaki akwai dacewa cikin zancen yaki da yaki ko ba haka nan bari yace to wa fi akhir tilka kuma karshen waccan an gane ko Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli yana nufin kenan wato suratul mujadala kenan Allah ya ce zan yi rinjaye ni da manzannina wa fi awwali hadhihi ita ko farkon wannan suratul hashri fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu sai Allah zai musu ta inda busa tsammani ba wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu an gane ko sai sun ka halaka sai dan haka tsoro makami ne babba daga cikin abin da shi sa turawa suke ta yin fina-finai na jeho tsoro a cikin zukatanmu su nuna mana duniya ba abin da za a yi so daga sun mallake mu kaga nasoshi ne suke diba alhali Allah yana nuna cewa idan aka sa tsoro aka sa tsoro a cikin zuciya to an ce yaki shi yasa ta kaga kullum Allah yana nuna cewa tsoro yana daga cikin abin da ke ruguza maki wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa kaga tsoron yasa an ka kare da su haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a yace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana amma yanzu gashi nan sai a zo a yi tafi lafinne a ce muku abin nan kato dubu in kai musu kuwa waɗanda ba su lokaci Allahu akbar yanzu suna wacewa sai da makamai kabbara ba so sojoji da jami'an tsaro ba waka za a koya musu ba suna ayyere na na yi a'a a koya musu Allahu akbar sai ta wace kahirai mm abin nan idza laqitum fi'atan da fasbutu wadhkurullaha wa fi akhir tilka a ƙarshen tilka waccan suratul mujadala yake nufi zikru man hadda Allah wa rasulah an yi ambaton waɗanda sun ka saba ma Allah suke kiyayya da Allah asali shi daga haddu na iyaka kenan kama wato an ce hadda shine wato kiyayya da Allah kama umurnin Allah yana wannan bangare su ko suna wannan bangare shi yasa Allah ce alam ya'lamu annahu man yuhadidu Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha dhalika al-khizyu al-'azim wa fi awwal hadhihi farkon wannan yana nufin suratul hashr kenan zikru man shaqqa Allah wa rasulahu maddul lazim an gane ko an ambaci wanda shaƙa asalin shaƙa shine tsagewa to shaƙa kamar ya tsage alaƙa ne ba ruwan shi ba shi ba Allah wa rasulahu da manzonsa eh Allah kai mu tsari to wannan dai nau'i ne na munasaba dai da akwai a cikin ta an gane ko yawwa sai kuma wato suratul mumtahina ko suratul mumtahana ya an ce suratul mumtahana ismul maf'ul ne matar da za a jarrabe ta in ta yi hijira daga makka ta zo madina an gane ko za a jarrabe ta a gani shin mace ce mai daga imtihan ne wato ta da istiqama ne shin ta yi hijira ne don addini ta koko ta hijira ne don saboda wasu dalilai na duniya sannan akwai suratul wasu na kiranta suratul mumtahina ismul fa'il saboda ta zo ne ta jarraba ta gani shin addini nan da abun da ake faɗa gaskiya ne ko ko ba gaskiya bane za a karbe ta za a mata mu'amala ta musulunci ko ba za a yi ba amma abinda qur'ani ya tabbatarwa a dauke suratul mumtahana domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat muhajiratin famtahinuhunna ku jarrabe su kenan su ne an maf'ul ke wallahu ta'ala a'lam to in muka diba suratul abin nan mumtahana ko mumtahina sura ce madaniya ta sabka a madina mun gane ko sannan ana kiranta wato suratul mawadda don Allah ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda an gane ko sannan ana kiranta suratul imtihan tunda an ce za a jarabawa famtahinuhunna ina fata an fahimci yawwa kana iya dubawa game da irin waɗannan abubuwan kadiba cikin aljami'il ahkamil qur'an da fathul qadir na imamu shaukani da kuma sauran littattafai da suke bayani dai akan abin nan na ulumul qur'an da na tafsiri adadin ayoyinta suratul mumtahana tana da aya goma sha uku cip cip ko ayoyi guda goma sha uku sannan adadin haruffanta tana da harafi dubu ɗai da ɗari biyar da sha tara harafi dubu ɗai da ɗari biyar da sha tara adadin kalimominta tana da kalima ɗari uku da sittin da biyu amma ban da fi da ila ba a sasu irin waɗannan abin nan abdullah tayyar ya ce fi ha mansukhun a cikinta akwai ayar da an shafe ta ya kamata ko a samu nasikh ko ba karan bari yana nufin kenan mansukh kina ayoyin da an shafe hukuncinsu tana yawa suna zancen la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tufsitu ilayhim wasu daga an shafe wadannan hukunci wadannan ayoyin amma zance mafi inganci ba a shafe su ba kawai kyautatawa tana nan daidai irin yadda shari'a ta ce na bata ana fahimta ta domin mu'amala tare da kafirai tana nan amma bi quyudin wa dawabit allati wada'atha shari'a sun ka ce nazalat ta sabka ita suratul mumtahana ba'da suratul uqud bayan suratul uqud ita ce suratul ma'ida kenan ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa qabla suratul nisa sannan ta sabka gabanin suratul nisa kenan ta riga suratul nisa wato sabka ina fata an fahimci ita suratul mumtahina ko mumtahana tartibin jerin surorin alqur'ani at-tartibul mushafi kenan ita ce sura ta 60 in an faro daga fatiha aka gangaro sannan kuma a tartibin nuzuli tartibin ta na sauka ita ce sura ta 92 kamar da cikin al-itqan amma a cikin ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta 91 gane ko yawwa to wannan ita ce ko wannan shine takaitaccen bayani game da wato suratu al-mumtahana a cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar imam suyuti a cikin littafin tanasukh ad-durar yace aqulu ina cewa lamma kanat suratul hashri lokacin da suratul hashri ta kasance fil muahadina game da waɗanda aka yi alkawali da su kulla alkawura da su min ahalil kitabi ne daga ahalil kitabi ma'abuta littafi to uqibat bi hadhihi sai an ka biyo bayan wannan sura da wannan listimalihima ala dhikril muahadina domin ko domin ita ta kumshi ita suratul mumtahada kenan waɗanda an kai alƙawari da su minal mushrikina daga mushrikai li annaha nazalat fi sulhil hudaybiya domin ta sabka ne a cikin sulhul hudaybiya an gane ko mai tahqiqi wannan littafi yake cewa in ka diba number 3 ko numero 3 yace nazalat fi hatib bin abi balta'a ta sabka cikin sha'anin hatib bin abi balta'a sahabi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma akhbara al-mushrikeena lokacin da ba mushrikai labari ya tura musu wasiqa bi azmin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya kulla niyya shine azm ala fathi makka akan bude makka ba'da an naqada al-mushrikuuna bayan mushrikai sun warware sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya yace kadiba cikin al-bukhari fi tafsir yana nufin ba wai na nufin imam bukhari da littafin tafsiri ba a cikin littafin imam bukhari riwaya cikin kitabun tafsiri can yake nufin kadiba wa tirmidhi kadiba cikin tirmidhi fi tafsiri ba wai ana nufin imam tirmidhi da littafin tafsiri a cikin littafin da tirmidhi can cikin babu tafsiri da yace kuma bi tuhfatil ahwadi sharhi ne na tirmidhi wa musnad imam ahmad musnad imam ahmad da ya kawo masadir shi yasa nake cewa dole na in kana son ka gane mutum yana magana ne a ilmanci yana gaya maka maganganu da littattafan da zaka duba amma in dai mutum ya tona kawai shi ta bayani shi ta bayani ba wasu dalilai ko da ayoyi ne ja ya fassara su da son ran shi babu masadir babu maraji babu qawaid ilmiya ko hadisi babu masadir babu maraji babu takhriji ko mas'ala ta fiqh babu masadir babu maraji to kai ne ilimin a kafin ka ce kai ma ilimi hidima akwai dubban mutanen da sun ka riga ka sun kai ma ilimi hidima to sai ka to kai tada mutane ra'ayinka kai kai kadai na ilimi ina musaddad ina maraja ina tahqiq ilmi Allah ya kyauta yace to walamma zukira fil hashri kuma da anka ambata kenan ba nan an yi zancen alƙawalin da anka kulla da ahlul kitab da alƙawalin da anka kulla da mutanen makka ahlul kitab sun warware alƙawali mutanen makka su ba wadanda sun mushrike sun warware alƙawali to kuma sai anka zo abu na gaba walamma zukira fil hashri lokacin da an ka ambata a cikin suratul hashri muwalatul mu'minina ba'dhum ba'dha wato musulmi su jibinci lamarin juna sashen su da sashi ko ba haka nan bane an kawo shi a cikin suratu wato al-hashr thumma muwalatul ladina min ahli al-kitabi sannan an ka ambaci yadda ahli kitabi sashen su ya jibinci lamarin sashi ina fata ana fahimta ta su mumin ne an ce cikin suratul hashri su zaman to tare da juna tunda an yi batun walladina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ko ba ka dan bane kawai ce ai shi bai ga kalma ta muwalatu ba eh to ai ta muhabbat tare da muwala take sannan su kuma ahlul kitabi an faɗi su nasu abin da muwalatul ladina min ahalil kitabi an ambaci mu muwalatu ta ahalil kitabi duk da yake ahalil kitabi suna nuna suna tare da juna amma ba gaskiya bane ina fata ana fahimta ta munafikai ne alam tara ila alladina alam tara ila alladina nafaqu min ahalil kitabi yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahalil kitabi la in ukhrijtum لنخرجن معكم كما كان بني ولا نضيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون كما كان بني وكاغا dai an nuna cewa munafinci ne amma a zahiri suna nuna tare suke to haka duk mutanen da suke marasa gaskiya za ga in za a yakar mai gaskiya duk marasa gaskiya sai su haɗa kai amma me yasa suke yakar shi saboda shi kaɗai ne akan gaskiya amma kuma da za su ci nasara akan shi ko su kashe shi ko su kore shi sai su dawo su gaba da tasu jami'an wa qulubuhum shatta muna gane wannan dan haka muwalatuhum an faɗe ta amma ba ta gaskiya bace sai sai yace to iftataha hadhihi sura inji imamu suyuti sai Allah ya bude wannan sura kenan yanzu a cikin suratul mumtahana yake nufi binahayil mu'minina an ittikhadil kuffari awliya gakkuri kafirai masoya majibin talamarin ku li alla yushabihul munafiqina don kasu kamar cece na da munafikai fi zalika a cikin wannan wa karrara zalika sai Allah ya maimaita wannan wa basatahu ya yalwata shi ila an khatama bihi sai da ya karkare surar fa kanat fi ghayatil ittisal kenan tana da alaka ta kai matuƙa wajen samun saduwa da sura da suratul abin nan kenan al-hashr walidhalika saboda wannan ne fassala sai Allah ya fayyace bayani biha da ita bain al-hashri was-saffi a fasala ne biha sai Allah ya sa tsatsagiya bainal hashri was safi ya kawo ta da hashir da as-saf ma'a ta'akhihi ma fil iftitah tare da cewa da al-hashr da as-saf sun dace wajen abin budewa sabbaha sabbaha kinan kaga kamata aka sabbaha da sabbaha to amma saboda ita suratul mumtahina tana fayyace sashen bayanin da yazo ne a cikin suratul hashri shi yasa sai aka sanya ta tsakiya eh bi sabbaha inji imamu su imamu su ina ce mallan ba ni na azziru ba ngare ku wallahu ta'ala a'lam to sura ta karshe da zamu dauka ita ce wato suratul saff an gane ko suratul saff abin nan a cikin ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya dalilin sa mata suna suratul saff inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan sannan kuma ana kiranta suratul hawariyin an gane ko ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ila allah ina fata an filce ni an gane ko sannan kuma imamul alusi a cikin tafsirinsa ya kawo ana kiranta suratu isa alaihi salam na an cewa idkala isa ibn maryama ko ba karan bane to sannan kuma wato abin nan an yi sabani kanta aka ce sura ce madaniya an gane ko wasu kuma sun ɗauke ta sura ce makkiya amma wa rujjiha arrin jayas akan wannan ra'ayi ma'ana cewa kasance ta madaniya yayi tun da an yi zancen yaki kuma sai an yi hattara da an ka ce Allah yana son masu yaki sahu sahu ba ana nufin kowane zamani ba a cikin kowane hali kuma a'a ba haka ake nufi ba a yanzu in kun kai sahu an ka je ho ban guda ana tashi da su yanzu yaki ba sahu sahu na aka so ba in dai ba gaba da can da da aka yaki da takobi ai sahu sahu sai a buga amma yanzu in kun kai sahu sahu kun ka taro kaji akwai makamin kare dangi sai a juya da yaki yanzu an fi son ko taruri guda a wace a yanzu abin da aka so inda cikin yaki da kuma raba ai bibi bibi kaga mutum 100 in sun kai bibi bibi sun zama mutum nawa 50 to kenan kaga ko ruwan ba mai an kai na da wahala kashe mutane masu yawa amma yanzu in mutum dubu sun ka zo sun ka taru guda mallan an ka jeho makami sai ai muku zama guda dan kakka sai ka ce Allah ya ce ai sahu sahu a taruri guda ka san wani hakan na ka so yi ci bai kallon maslaha eh ba qur'ani ne ba har da waɗanda wasu waɗanda ba fahimtar nasi suke ba Allah ya kyauta adadin ayoyinta ita suratul saffa tana da ayoyi wato sha hudu kenan sannan kuma at-tartibul mushafi ita ce sura ta 61 in ka dauko jeri daga Fatiha bakar ka sabko at-tartibun nuzuli tartibin ta na sauka al-itqan an kawo ta sura ta 112 da sabka Abdullah Tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz ya kawo ta sura ta 108 da sabka adadin haruffan ta suratul saffa tana da harafi 936 adadin kalmominta kuma tana da kalma 226 ba a sawa irin su fi da ila abdullah tayyar ya ce laisa fi hamun sukun babu ayar da aka shafi a cikinta wala nasikun babu kuma wadda wato ta shafi nazalat ba da suratul taghabun sun kace ta sabka bayan suratul taghabun kenan suratul taghabun ta riga ta sabka wa qabla suratul fathi sannan ta sabka gabanin suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina to wannan shine takaitaccen bayani na ad-dirasa al-adadiyyah mawdu'iyya game da wato bi ikhtisar ina fata an fahimce ni yawa sannan kuma cikin wasu riwayoyi da an kai an kawo ta ita ce sura ta 109 da sabka an gane ko kina akwai ra'ayi uku cikin itqan 112 abdullah tayyar 100 wato takwas sannan kuma akwai wata wani kauli sura ta 109 da sabka wallahu ta'ala a'lam idan muka zo cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar imam suyuti yace aqulu ina cewa fi hadhihi sura في في سورة أقول إن في سورة الممتحنة أتي سورة الممتحنة ذكر الجهاد أن يذن جهادي في سبيل الله dan ɗaukakar kalmar Allah an gane ko an yi zancen jihadi ya ce wa ba saƙahu sai Allah ya ƙara yarwata zancen jihadi fi hadi sura a cikin wannan sura surtu saf abla gabas din mafi wato yaduwa na fata ana fahimta ta an yi zancen jihadi a cikin suratu wato al-mumtahana to bayan wannan kuma akwai dan abu da ya kamata mu kara shine cewa karshen suratul mumtahana an kawo zancen mubaya'a ko ba haka nan bane a jarrabi mu'minnai يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرة فامتحنوهن فلان كذا تم مبايعه يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ko baka nan bane sannan an kai tsoratar da mu'minai kasu jibinci lamarin kafirai ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ko baka nan bane to ita ko suratu saff sai ta bude da kaga dai an ce a jarrabu mu'minai in su mata ana jarraba su su ma maza za a jarrabe su da jihadi ko ba kanan bane sannan kuma Allah ya ce la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kakku jibin ce lamarin mutanen da Allah ya hushi da su to za a gane in za ku yi ko ba za ku yi ba ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kenan gakka ce kana mumini kuma ka jibin ce lamarin su kenan ba a yarda da wannan ba ina fata an fahimce ni yawwa to sannan kuma akwai zancen jihadi cikin wannan akwai zancen jihadi kuma cikin wato waccan an gane ko yawwa kenan an zancen mu baya amma ta yadda aka gane ita da kuma muwaye an maza lima ta kulu na mala ta fa'aluna kaga daga nan sai a gane mubayi adda kai ta cewa kai imanin nan shin imanin nan ko da gaske na eh Allah ya kyauta to ina ganin nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته